ulul azam din domin an ce idan ubangiji na nufin bawa da ya samu alheri sai Allah ya dora mar bala'i ba yanda za a yi mutum ya samu taraki ya kai ga alheri bai hau bala'i ba bai ba kaga annabi Musa da zai zama annabin Allah manzan Allah kuma ulul azam din har Allah ya zabe shi ya zance da shi wanda duk annabawan ba wanda Allah ya kira yi magana da shi in ba annabi Muhammad ba sai annabi Musa sabanin annabi Muhammad da annabi Musa shi annabi Musa Allah ya zabe shi sun yi zance sannan shi annabi Muhammad Allah ya zaɓe shi kuma ya gan shi ba a hilafa lalle annabi Musa ubangiji ya zaɓe shi ya yi zance da shi ya nemi ya gan shi ya ce ba za ka ganni ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah gani wanda yake da idan da idansa na fuskar sa ya ga Allah ba da idan zuciya ba wanda duk ya kokwanto da haka to ya kareta alqur'ani ba a wata fasara akan cewa za a juya wannan gani a ce a da zuciya ne kuma farki abin da ya halakar da mutanen maka kenan da manzo Allah ya fara dawowa daga Isra'i dama da yace ga abin da ya ga abin da ya sai Abu Jahl ya rika yawo yana cewa da Abubakar ka ji abokinka abin da ya faɗa jiya wai ya je gu kaza ya je gu kaza ka ji shi da irin so masu kushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to duk wanda ka ji ya soki wani abu a cikin kalmomin Isra'i to mukiyin annabi ne ko da ya nuna yana son annabi ƙarya yake ka gani Allahu akbar Allah ya ba mu albarkar su to jama'a mu kara rayuwar mu akan taimakon musulunci ba taimakon duniya ba to me kace فأرسل فرعون في الغداء عشرين yayin da ubangiji ya koyace da Musa ya tafi ya bar garin Misra domin ya yi wa'azi shekara talatin fir'auna bai yadda ba Allah ya ce to fice daga garin Musa domin in za a saukar da azaba sai Allah ya kan fitar da muminan cikin garin don kar ta same su Allahu akbar amma ba irin muminan da za a dinga barna su ce to abin ai yafi karfin mu mu abin nan in mun ce za mu hana bala'i zai same mu to kar ku hana bala'in kuma sai ya same ku kuna kallo a saba Allah ba ku hana ba dan tsoron kar bala'i ya same ku to ana yin bala'in ba ku hana ba sannan ko bala'in ya haɗe da ku ka gani mun an ce wata rana na taɓa ganin wata hikaya wato akwai wasu bayan Allah suka je za su haye kogi da za su haye kogin nan malam jirgi na gaba suka shiga duk suka gama zama gaba ɗayansu da suka zauna akwai wani daga cikinsu an je tsakiyar kogin yana da sanda irin mai mashin nan wato sai rika caccaka a cikin komin yana caccakawa zai huda komin yayin nan sai mutanen suka ce masa a kai wannan bawan Allah me yasa kake caccaka gurin nan jirgin nan kana gani mun zo tsakiya sannan kuma in ka huda ruwa ya shigo nutsewa zami ya ce na ruwanku wannan bakin inda nake caccakan nan gurin zamana ne in ruwan ya shigo ni zai samu sai ka ce i gaskiya ne gurin zaman ka ne ba ni hana ka ya dinga yi sai da ya huda jirgin ba su hana shi ba da jirgin nan ya huje malar ruwa da ya zo sai hada har da su gaba ɗaya suka nutse to dama haka malamai suke in kun yi shiru kun ce ba za ku yi magana ba kuna tsoron bala'i ku shirin bala'in kuma ya zo ya same ku Allah ya kiyaye mu to ka gani shine ubangiji da ya ce su fice din nan fir'auna sai ya ji labari
وأرسل فرعون في المدائن عشرين innakum mutaba'una ubangiji ya ce in kun fita Musa za a bi bayan ku wato fir'auna da jama'arsa za su bi bayan ku fayalijuna wara'akumul bahara za su nutse a bayan ku amma a cikin zurfin kogin fa anjaykum ubangiji ya ce zan tserar da ku wa agar kahum zan zan kuma wato nutsar da su su mutanen fir'auna da jama'arsa fara sala fir'aunu fil madaini fir'auna da ya ji labari an ce Musa zai fice daga garin da jama'arsa ka gani Allahu akbar ya samu labarin tafiyarsu sai ya dinga yin aike filin mada'ini cikin biranen da ya mallaka ka gani aka ce kila kana lahu alfu madinatin shi ko fir'auna binnin da ya mallaka kamar garin nan kamar garin nan binni binni guda dubu ne suke karkashin sa binni dubu duk mulkin sa ne wa isna ta ashar alfu qaryatin sannan da kuma alƙarya wacce yake garin hakimi garin ajiya ajiya guda dubu goma goma sha biyu ma alƙarya daban-daban duk ya aika musu yace a zo a kamo waɗannan su annabi Musa din hashiri ne yace duk a zo a taru kowa zai zo kuma yawo shirin yaki ka to da makamanka da jarumanka wai za a kama annabi Musa da jama'arsa ya gaya musu yace me
هؤلاء لشبهة قليلون kaji dama an ce idan dai ka ji mutum yana kirari da kansa wato shi na kirki ne ba na kirkin ba ne wato yana kirari da irin yawan da yake da shi da jama'arsa da irin kankantar da annan musa yake da ita da jama'arsa wayannan musa kankane ne jama'arsa kuma yan kaɗan ne yace inna haula'i kun ga waɗannan musa da jama'arsa la shirzmatun ai ɗaifatun jama'a ne kalilu na yan kaɗan ila kanu sittu mi'atu alfin wa sab'ina alfan an ce duk gaba ɗaya ma shi wato an- annabi Musa ɗin gaba ɗayansu su wato dubu ɗari shida ne da dubu saba'in kawai ka gani Eh. to me kasi وإنهم لنا لغايبون to shi fir'aunan ne masu wannan yawa su kusa annabi Musa ‘yan kaɗan ne wa'indahum ya ce mu- su su annabi Musa da jama'ar salana laga izuna suna nufin su ɓata mana rai fa za su fusatar da mu cewa wai kullum su dinga cewa mu bar kaza mu yi kaza sai a shirin su sa mu fusata in mun fusata ku mun fi ƙarfin su ka gani to me kace وإنا لجميع حذرون Mm. wato wai abin da za su fusatar da su abin da zai bata fir'auna rai da jama'arsa har su khalafu dinana tun da musa ya saba wa irin addinin da muke so a yi na ce a bauta mun ni ne allah ni nake komai musa ya ce akwai allahnsa wanda ya aiko shi to ya fusatar da ni da wannan magana wa ɗamisu ala amwalina ya yi addu'a kuma duk an shafe mana dukiyoyinmu wa qatalu abakarana sannan kuma duk an karka wa qutilu an karkashe abakarana wato ƴan matanmu limaru ya saboda abin da aka karɓo na hadisi annallahu amara al mala'ikata ubangiji ya hori mala'iku an ya qatulu abakara al qibdi yace duk su je ƴan matan da suke na dangin fir'auna duk aka shi su gaba daya wawa ila Musa Allah ya wahayi zuwa ga annan Musa an yi jama'a bani Isra'ila kullu arba'atu abyatin fi baitin wato a haɗa mutum gida hudu a gida ɗaya summa yuzbahu mm, sannan kuma su yanka auladul ra'ani wato 'ya'yan tumaki in an yanka 'ya'yan tumakin wa yaldahuna abwabahum bidamiha bidima'iha a zo idan mutum hudu su haɗu a gida ɗaya na mutanen annabi Musa idan sun haɗu sai a yanka rago in an yanka sai a kwaɓe ƙofar gidan da wannan jinin ƙofar gidan sai a fito duk a shafa jinin haka Allah ya ce annabi Musa yi ka gani Liyam- litamizal malaikatu buyu- buyuta bani isra'ila min buyutil qibdi wato in mala'iku sun zo wajen yin azaba ga gidan mutanen fir'auna to gidan da suka ga an kwaɓa jini a ƙofar gidan sun san jama'ar annabi Musa ne ba za su yi ganin ba fadakalat mala'ikatu mala'ikun suka dinga shiga faƙutilar abakarhum faƙatalar abakarhum suka dinga karkashe 'yan matan mutanen ƙibɗawan nan na fir'auna fa asbahu saboda haka yayin da gari waye su annan musa suka shirya suka bar misra Allah ya ce su fice su kuma su fir'auna sun tare da jama'arsa sun ce za su je su kamo su annan musa sai suka ga duk ma- bakin 'yan matansu an yanki wa asbahu mashghulina eh, bi mautahum sai suka wayi gari kuma suna ta aikin binne matattu har sa annan musa suka yi nisa kuma kaji hikimar Allah Allahu akbar to me kace
وأقرأنا من جنات وعيون Ubangiji ya ce muka fitar da annabi Musa um, um, Fir'auna aka fitar da Fir'auna da shi da jama'arsa um, min jannatin
وأخرجناهم من جنات وعيون muka fitar da Fir'auna da shi da fadawansa min jannatin daga gonaki wanda suka shirya gidajen gonarsu waɗansu na gidajen gona ma aka kame su kanar alaja ni bayyin nili wato sun yi gonaki sun yi gidan gona kuma a can a gefen kogin nil ka san haka suke ko yanzu ba su daina ba sai ka ga kawai mutum yana zaune idan Allah ya bashi ni'ima sai ya tashi ya tsallake cikin yan uwansa sai ya ce a yanzu kamar ni ma zauna da waɗannan kazamai ana damina da kaza sai ya tsallake ya tafi can ya gida shi kadai to dan uwan su fir'auna kenan Allah ya kiyaye mu to a wannan gurin Allah ya ce muka zare su daga wannan ni'imar wa uyunin muka zare su daga ni'imar idan dinan ruwa da suka yi irin wanda suke jariyatun fid duwari minan nili an jawo ruwa kamar irin pipe din da ake na ruwa an jawo daga kogin an kai gida Allah ya ce muka zare wannan ni'imar kuma wa kunuzin mhm.
وكنوز ومقام كريم Allah ya ce muka zare fir'auna da jama'arsa daga cikin amwalun zahiratun mina zahabi wato dukiyoyi waɗanda suke ga su a sarari na dinari an tara ɗaki ɗaki saboda mulki Allah ya ce ku bace ku basu nan wal fiddati ga kuma azurfa an kere iri iri Allah ya ce ku fice wa summiyat kunuzan an ambaci dukiyar fir'auna da cewa kunuzu ce domin me ake ce mata kunuzu li'annahu lam yu'ta haqqillahi ta'ala minha domin bai bada haƙƙin Allah a ciki ba ko a yanzu wanda ko gaba ya zaka ba mai dukiya sunansa ba mai kanzi duk wanda ya tara kanzi ku sai Allah ya mar azaba Allah ya kiyaye mu to kaga dukiyar yanzu in ba wanda Allah ya kiyaye ba yawanci kanzi ce domin wani saboda gudun zakka dama in yaji an ce za a rika lissafa abu ana zakka banda gida banda mota banda wasu injina to dan gudun zakkar kawai duk sai ya mai da kudin gida dan kar ya zakka to Allah ya san abin da yasa yi haka wani kuma duk ya mai da su kadara wacce zakar duk za ta lalace kar mutane su ce baya yi Allah ya kiyaye mu to kanzi kenan to me kace كذلك وأورثنا بني إسرائيل wa maqamin karimin ubangiji ya ce muka fadda fir'auna da jama'arsa daga gurin zama mai kyau shine karimin din majalisin hasanin wato mazauni kyakkyawa wanda aka shirya masa lil umara'i ya yi gurin zama saboda sarakuna in sun zo mar na binni dubu din nan in sun zo su taru ga gadaje masu kyau ga kujeru ga gidaje ga abun wasa iri-iri wal wuzara'i da- sannan wazirai in sun zo ga nasu daban hibu a tabahun sannan fir'auna ya zauna sarakuna su zauna kusa da shi mm, hakimai su zauna kusa da su sauran jama'a kuma a kewaye fir'auna a gurin fadancinsa Allahu akbar Allah ya ce ku fice ku bar gurin kila an ce kana iza qa'ada ala saririhi idan fir'auna ya zauna akan gadon mulkinsa wa ba baina yadayhi salasu mi'ati kursiyin min zahabi wato gado gado gado daban sai an ajiye ɗari uku a gabansa na sarakuna ne shi yana zaune a tsakiya an kewaye shi ana yi fadanci ana daɗe da kanka da wanda kake so ba a ce ma ranka ya daɗe ko Allah ya baka nisan kwana ya ce shi ne Allah ɗin Allahu akbar shi sai a ce taimaki kanka da wanda kake so kamar yanzu da ake faɗa yanzu mu ma haka ake gaya mana sai ka ji mm, mutanen nasara sun ce to ku yi kokari ku taimaki kanku wato ba Allah ne zai taimake mu ba to kaga duk koyi da nasara ne wannan Allah ya kiyaye mu to kaji wato gado ɗari uku haka ake ajewa a gabansa a wajen fadancinsa ya jalisu alaiha al-ashraf min qaumihi manya manya su zauna akai ba za ka ga talaka a- dagaci ma ba zai zauna akan ko gado ɗaya ba a sarakunan ma sai an zaɓa wani da wani wal umara'i da sarakuna wa alaihim qubbatu dibaji wato akwai wata kubba an yi ta wato kamar ɗaki wanda aka yi shi da da yanki mai kyan gaske an daje shi da dinari murassa'atun an ɗan ɗan fara masa bi zahabi da dinari ko ina kyalli yake dare da rana Allahu akbar Allah ya ce ku fice daga daga gurin nan wakila an ce al-muqamul karim muqamin nan mai girma da Allah ya ce aka fidda su daga gurin al-manabiri wato mm, mawankai ne irin mawanka minbari minbari gun hawa wa kana albu minbarin yana da minbari dubu a- a gurin hutasa li alfi jabbarin sai wanda yake rikakken kafiri wanda ba kamar sa a zaɓo ɗaya ya zauna a ɗaya a zaɓo wannan ya zauna don wanda ba a shaidar ka- kafircinsa ba ma ba za a bashi wannan gadon ba sai wane da wane cikin kangararrun ma ka gani idan sun tsaya a kan mimbarin kuma kangararrun ya izuna alaiha fir'auna eh, ya azimuna alaiha fir'auna wa, eh, wa mulki kaji wato duk wanda ya hau kan mimbari dubun nan ba wai wa'azi zai ce a bauta wa Allah ko a yi kaza a'a fir'auna kawai ake wa kirari ana girmama shi ana cewa kuma ba za a yi sarki kamar ka ba ba a taba yin mai mulki kamar ka ba mulkin ka baya karewa ba za ka mutu ba abinda za a dinga gaya marki nan yana jin daɗi yana dariya yanzu ma ba haka bane a yanzu ma haka ne duk mai duk mai mulki irin wanda yake ba mai imani bane in ka ne masa zancen mutuwa ko rahin lafiya ba za ku hira da shi ba sai dai ka ce nan da shekara dubu ma ana nan kuma sarauta an dinga yi kenan ba mutuwa ba tuɗewa sai ya ce haka ne ko ƙarya kai masa sai iya yarda to ka ji abin da suke wa fir'auna kenan akan mimbari dubu din nan da yake shi ko mahaukaci ne yake yarda Allah ya kiyaye mu to me kace
ونبأوهم مشركين to yayin da suka fice din nan ubangiji ya ce fa atba'uhum sai suka bi sa annabi Musa din nan mushrikina waqata shuruqi shamsi yayin da hasken rana ya taso fir'auna ya ce maza ku zo mu bi su fir- su annabi Musa mu kamo su to me kace
ولما ترى الجمعان قال أباب موسى إنا لمدركون falamma tara al jam'ani yayin da jama'an nan guda biyu ra'a kullum minhum al akhar jama'a fir'auna suka leƙa suka gano jama'ar annan Musa ga su can jama'ar annan Musa suka waiwayo suka ga jama'a fir'auna suna so su kamo su Kala ashabu Musa waɗanda suke tare da annan Musa suka ce inna lamudrakuna yau za a kama mu za a riske mu yudrikuna jam'u fir'aun taron mutanen fir'auna yau za su kama Musa wala la- wala taqata lana bihi ka gani in ko fir'auna yau ya zo ya same mu da jama'a sa ba mu da ikon da zamu kau da ka- eh, kanmu daga gare su sun fi karfin mu sai annan Musa ya tuna musu da cewa me قال قال لا إلا معي ربي سهدين annabi Musa ya ce kalla ba haka bane yawan banza ne taron tsuntsiya ne ba shara lan yudrikuna duk taron su ba za su same ba Allah ne ya cinto Allah ku ba zai wulakanta ni ba inna ma rabbi sai hadini ku sani ubangiji na na tare da ni da taimakonsa da sannu shine zai nuna min dariƙan najati hanyar da za mu tsira ba za su same mu ba su su fir'aun din ko a yanzu haka ne ko da yake mu yanzu rashin imani ne yanzu da dan wata barazana ta tashi sai ka ji ana cewa to kar fa ya tashin hankali a zauna lafiya to yau za a zauna lafiya da arne da musulmi an taba wani zaman lafiya ba yanda za a zauna lafiya ko kun lallaba su ba za su yarda ba su Allah ya riga ya faɗa alqur'ani la yarqubu fikum illan wala zimmatan ka gani ba yanda kafiri zai kiyaye zumunta ko kuma alƙawari tsakaninsa da musulmi ba zai taɓa kiyayewa ba in kaga ya yi shiru to san ɗarku yake ya samu makamar ku tukuna ran da duk ya samu ya kama ku da kyau wallahi ba za ku ba za ku yi masa ba la yarqubu fikum illan wala zimmatan yurdunakum bi afwahim wa tabi qulubun wa aksaruhum fasiquna haka Allah ya ce da mu alqur'ani to yaushe za a zo ana dabara ana cewa wai a lallaba ka duba ka gani musulmi yau sun zama su ne a- mu da yanzu kam alhamdulillah ba abin da za mu ci sai dai an je lahira kuma ka gani domin imanin mu ya zama ɗan kankane amma Allah na sane da haka ubangiji ya ce da mu duk abin da suka gaya mana yurdu na kun biya fuwahim suna nema ku yadda ne kawai da bakin su suke faɗa ai da mu da ku ɗaya ne mu zauna lafiya ba kaza ba kaza to bi afwahim da bakin su ne wannan amma qulubuhum ta'aba zuciyarsu ta ki wannan magana bakin yake faɗa amma zuciyar bata yadda ba so take su samu kanku kawai su rike wa kasaruhum fasiqun yawan su duk fasikai ne masu fita daga alƙawari da alƙawarin da aka kulla sai sun karya wai a ce kuma wannan bayan alƙur'ani ya faɗa wani ya shirya azancin da zai kau da magana Allah waye shi Allah ya kiyaye mu in za a zage dantse a za- a kwaci kai a zage dantse ba kwatar kai ko gun musulmi sai dai ya rike gaskiya kawai in ba ita ya rike ba duk ƙaryar da ta yi kauri sai ta rushe amma gaskiya in ta yi siriri ba ta tsinkewa Allah ya shirye mu Allah ya ɗauka addinin musulunci tawa me kace وأوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل ملك قدرة عظيم kaga annabi Musa da yake imaninsa ya kai imani da mutanensa suka nuna cewa to mutanen nan na Fir'auna za su riske mu yace ba wane su inna ma rabbi ba ubangiji na fana tare da ni da taimakonsa shine zai nuna mana hanyar tsira ba wayan mu ba fa awaina ila Musa yayin nan sai Allah ya ce muka aiko zuwa ga annabi Musa an idrib bi asakal bahra ka daki kogin nan da sandanka wanda din nan ka ba fir'auna tsoro da shi to yau ma daki kogi da shi fam falaka to me kace
فانفلق فكان كل فرق قدرة عظيم da annan Musa ya daki kogin nan malam da sandan nan nasa fanshakka kogin sai ya tsage isnai eh, ashar eh, ashar firikan ashar firakan wato hanya goma sha biyu kogin ya tsage da sanda sau ɗaya koyi da kogin da Allah ya ce da kogin da yadda kogin nil din sai ga hanya goma sha biyu ta bayyana a cikin ruwan Allahu akbar fakana kullu firqin kowace hanya ya kasance ka daudul azimi sai ka ce wani katon dutse wanda ya shekara dubu a gurin aljabal rahimi wato dutse mai girman gaske baina ha masalikun ga hanyoyi nan tsakanin kowace hanya kowane dutse tsakaninsa ga hanya salu eh, salakuha wacce suke shigarta lam yabatal suka shiga wannan hanyar wato sirajur rakibi wala libdihi an ce mai doki ya taka wannan dandariyar ruwan gaɓar ruwan bata jika masa siddi ba bare shimfiɗar dokinsa ruwan Allah da yake da shi ya daka da ya daka sai ya zama kamar dutse an ce ko gatari ka sara gabar ba za ta saru ba ta ruwan sai da mutanen Musa suka wuce kaf ka ji kudura Allah ka ji wannan irin imani da aka nuna ka ji wannan irin kuma abin da Allah ya nuna shi ma da sun ji tsoro a gurin da sai su fir'aunan su kame su amma da suka yi imani suka shiga kogin sai suka tsira kuma kaga ruwa dai baya takuwa amma rannan sai ya zama sai ka ce da gatari ma za ka sara shi Allah ya ba mu imani. Eh, To me kace?
ولا زمن الزغري Da mutanen annan Musa suka je aka ce suna gama fita yayin nan na Fir'auna kuma sun zo sun gama shiga. Domin mutanen annan Musa da suka shiga suna tafiya suna tafiya sun je gefen kogin za su tsallake su je filin tiha. Yayin nan Fir'auna ya ce to ga su can za su gudu mu shiga sai suka yi su kuma sun shiga gaba daya sun gama shiga sa'an nan Musa kuma sun gama tsallakewa. Allahu akbar shine azlafa na samal akharin waɗancan ɗin aka kusato da su ne fir'auna da jama'arsa bi ibaqil bahri alaihim Allah ya ce da kogin rufe kogi dama a rufe yake ɗin sandan nan da aka buga ya buɗe shi yanzu kuma Allah ya ce haɗe kamar da lamma tamma dukulahum fil bahri yayin da dukuluhum haɗuwarsu ya cika cikin kogin fir'auna da jama'a sun gama shiga kaf wa khuruj bani isra'ila yayin da mutanen annan Musa da jama'a suka gama fita kuma Allah ya ce kogin haɗe malam sai ruwan ya haɗe da su suna karkashi kuma Allahu akbar to me kace وجاء موسى ما هو المهين Mm. to haka ne na kau da gani ke wa azna musamman wa anjayna Musa wa mamahu ajma'ina Allah ya ce na tserar da mutanen annan Musa da shi annan Musan kansa gaba daya bi khirajihim min al-bahri Allah ya ce muka fidda su daga kogin ala hay'atihil mazkurati bisa siffar da aka faɗa din nan to me kace?
ثم أغرقنا الآخرين sannan muka dirmiyar da waɗannan na ƙarshe su ne su fir'auna da jama'arsa
للذي ذلك لا يهبقنا قوم cikin tserar da fir- annabi musa da jama'arsa masu imani da halakar da fir'auna mai kangara da jama'arsa la'ayatan akwai abin lura ibratan liman ba'adahu ka gani akwai abin lura ga mu na bayan su fa musan wanda yake kan gaskiya Allah ba zai wulakanta shi ba musan duk wanda ya kauce wa gaskiya kuma sai ya kunyata ka duba ni'ima ta irin ta fir'auna an ce fir'auna saboda mulki sai da ya shekara da i- shekara ɗai ɗai ɗai ɗai an ce fir'auna shi ya taɓa yin shekara ɗari shida bai taɓa jin kansa ya yi ciwo ba ko ciwon kai bai taɓa yi ba don mulki ka gani ka duba ni'ima irin wannan amma da yake akan ƙarya yake sai da Allah ya nuna masa shi ba komai bane to وما كان أكثر المؤمنين amma yawa yawan bayan Allah ba duka ne masu ba da gaskiya da Allah su yi imani ba saboda ganin wai ba za su tsira ba a nan duniya in sun yi abin da Allah ya ce suna ganin za su wulakanta wulakanci na cikin ƙin gaskiya Eh, lam yumin minhum gairu asiyati asiyata wato ba wanda ya ba da gaskiya daga cikin mutanen fir'auna sai asiya matarsa kadai imra'ata fir'auna wa yazqilu mu'min ali fir'auna mutum biyu kenan kaji duk jama'a fir'auna din nan mutanen nan dubu ɗari ɗari sau nawa da aka faɗa kaji mutum biyu rak su ne suka yi imani dubu aji kuma shekara talatin ake musu ka san yanzu ba mamaki tunda ake wa'azin nan gashi mu dai alhamdulillah muna ganin abin yana yin kyau amma ka ga wancan zamanin shekara talatin kaji mutum biyu aka samu kawai Ui, Allahu akbar wa Maryam bintu na Musil sai kuma wata mata da ake cewa Maryama yan namusu allati dallal ala izam Yusuf alayhi salam kaga mutum uku kenan ka kowace shekara goma in an kiyasta mutum ɗaya ne yi imani kenan Allahu akbar to me kace وإن ربك لهو العزيز الرحيم ka sani ubangijinka haƙiƙa huwal aziz shine marin jayi babu abin da yake gagarar Allah fanta kawo minar kafirin bi giraqihim ya azabtar da kafirai da dulmiyar da su a ruwa arrahim ubangiji mai tsananin jin kai ne bil mu'minina ga mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah fa anjahu saboda haka sai ya tserar da su minal garaki daga barin nutsewa a cikin ruwan su basu nutse ba Mhm.
واتل عليهم نبأ إبراهيم ubangiji ya ce ya muhammadu karanta labarin wato annabi ibrahimu ka karanta wa mutanen maka kafiran maka da kafiran duniya karanta musu su ji da kuma mu na yanzu mu ma musulmin mu ji labarin annabi ibrahim ji allah karanta mana to me kace إذ قال لأبي وقومه ما تعبدون yayin da eh, annabi ibrahim ya faɗa ga mahaifinsa shine azara ko kuma amminsa wa qaumihi ya gaya mutanensa kuma mata abuduna me kuke bautawa ne domin farko kaji wanda ya fare wa'azin an ce babansa ya farewa don haka in za ka fara wa'azi daga gida za ka fara kar mutum ya tafi yana wa'azi a waje gidansa bai wa'azantu ba farko dama in za ka yi wa'azi in kana da uwa ko uba fare musu idan sun yarda la ba'asa in ba su yarda ba ka samu yankan hujja kansu sannan in ka gama wa iyayenka sai ka zo kan matarka ita ma kai mata wa'azi kin gani Allah ya ce ayi kaza Allah ya ce a bar kaza wanci abin nan da kike yi fa haramun ne idan ta yi imani matarka ce aljanna in ta ce bata yarda ba in kun je lahira an gama hisabi zaka kubuta ba ruwanka ka tafi aljanna a kai ta wuta ba lalle ne dan matarka ta yi sako kai ma sai Allah ya kona ka ba sai dai in daga wajen ka laifin ya kullo idan kai ne baka gaya mata ba ta sani ba to ran tahiyar kiyama fa ba za ka fita ba kana da matarka baka koya mata yanda ruwa ake alwala da shi da yanda baya alwala ba ba ruwanka kai dai kawai ka shiga ka fita ka ce dan moye ya kai mata ruwa ya zuba mata a randa kowane irin ruwa sai ta yi alwala da shi ba ta san yadda ake ba da zuwa an za ta yi alwala in buta buɗaɗɗiya ce in kasko ne ta danƙala hannu a ciki ta kashe ruwan ka gani daga nan ruwan ya soma ya soma lalacewa kenan ba a san abin da yake hannun ba ba a gaya mata hukuncin ruwa ba dama farkon abin da za ka fara nuna mata hukuncin ruwa yanda za ta gane ruwan da za ta yi alwala da shi da wanda za ta yi wankan janaba da shi da wanda za ta yi wankan haila da shi da wanda za ta yi wankan haihuwa wankan biki in ta haihu din nan ran da jinin haihuwa yanke ga irin ruwan da za ki wanka da shi ruwan daban ne wanda ake wankan da shi da wankan haila da wankan janaba da wankan jinin biki da alwala da wankan jima'a irin waɗannan ruwan da ake alwala da su daban yake ruwan wankan kuma daban yake ba kawai a je a kan fito ruwa kowane iri a ce za a yi addini sai ka gaya matarka wannan Allah ya sa kai kuma ka sani ka gani kada a kare zamanin a dalabar ma'ashin gari ya waye to jama'a barka da asuba lafiya za mu neman abinci to shikenan dalabar ma'ashi kenan dare da rana yana wajen neman abinci addininsa kuma oho ka gani to ka sanar da ita wannan hukuncin in ta san hukuncin ruwa sannan ka gaya mata kuma yadda ake alwala tsarki ma ka nuna mata yadda ake tsarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suke wanka da nana Aisha dan ya gwada mata yadda ake wankan haka nana Aisha ta ce da manzo Allah muke wanka ƙwarya ɗaya dan ya nuna min yadda ake yi ya nuna mata ga inda zaki fara wankewa daga gu kaza sai gaba kaza daga wannan sai wannan har a gama wankan gashi gata ganin tsaraicin kowa haramun ne a duniya amma tsakanin mace da mijinta babu haramci namiji ya ga tsarecin matarsa matarsa ta ga tsarecinsa amma duk duniya wanda ya ga tsarecin wani haramun ne ko a mace ko a rayu kuma amma matarka ta ga tsarecinka ka ga nata ba haramun bane wannan to saboda wannan dan a nuna musu addini manzo Allah ya haka din kuma manzo Allah ya ce khuzu nisfa dinakum inda Aisha ko idan an zo an tambaye shi sha'anin addini ya faɗa musu mata ya faɗa ya faɗa ya faɗa ice ki yi kaza wance in ta zo tambaya ki yi kaza ki yi kaza in bakuwa ce dan suna zuwa fatawa wajen annabi in mazan su ban sani ba ya gaggaya musu to bakin abin da zai iya gaya musu tsakanin mijin wani da matar wani in ya gama lissafin wannan sai ya ce tafi wajen Aisha kuma ki karɓi rabi na baki rabi akwai magana da yake jin kunya tunda ba matarsa bace ba zai iya gaya mata magana tana da sirri to in ta je wajen Aisha da yake mace ce yar uwarta sai ta yi mata cikakken bayani zunis fadirakum inda Aisha ko ka gani to saboda haka maza ku yi kokarin ilmantar da matanku abin da ya kawo rashin daɗin zaman aure yanzu jahilci mata kamar dabba bata san Allah ba in ka ce mata dan Allah rabu da ni za ka cuce ni ka gama ni da Allah yo bata san girman Allah ba baka nuna mata Allah ba ubanta bai nuna mata ba dan laifin na wajen iyaye tukuna da farko uba shi yake kashi yarsa har ta je ta kasa zaman aure ta jama sharri kai da aka haifi iyar kana tsoron uwar ka gani ka gama ci da uwar da sha da ita da sutura sannan yar kuma ka ci da ita ka sha da ita kai mata sutura amma kana tsoron kar ka sa ta a makaranta ba ta tallaba uwar ta dake ka ai dole a sa ta tallaba karatu ba ta san fatiha ba ba ta san komai a addini ba ta san girman Allah ba ba ta san girman manzon Allah ba ba ta san girman uwar ba ba ta san girman uban ba balle wani namiji da ta ganshi hakuri talatin to yaushe za a yi zaman lafiya a nan farkon uba shine zai ladabtar da yarsa ya sa ta a makaranta a koya mata kaga yanzu ta aka ce gashi dai a garin nan akwai makarantar islamiyya inda ake koya yara daga fatiha zuwa tauhidi niyoyin sallah sai ka ji da yawa na taba jin ana kushe makarantar a kawo wata maganar banza ana faɗa amma sai a ɗau'yar kuma a saka ta a kasuwa ta tafi talla wai nan ne mai kyau ita waccan makaranta an kushe kaza kaza ne daga ta tafi talla wani itare ta nan a ja ta wannan ɗaki a ja ta wannan ɗaki uban bai damu ba amma in an ce makaranta yanzu kaji yana soke abin shedan ya fi karfin mu Allah ya kiyaye mu to wannan yarinya da ta girma akan jekinan jekinan bata san Allah bata san imani ba bata san abin da ake ce masa girman aure ba yaushe mijinta zai hukunta ta ta yadda shikenan kaga daga farko abu ya lalace har ƙarshe kuma a lalace to miji ya je yana son ya ƙara kwatanta mata addini abu ya gagara dan kaga daga ran da ka auri ya mace in budurwa ce saboda haka shari'a ta baka kwana bakwai in akwai wata mata kana da uwar gidanka sai ka auro yarinya budurwa to sai ka kwan bakwai a ɗakin budurwa sannan ka koma ɗakin uwar gida kuma ba kwana bakwai za ka yi na hira da yarinyar ba a na tambayar ta addini da koya mata addinin farko ba a yadda ka yi jima'i da yarinyar ba ba da zuwa ka yi amarya sai ka kama ta da jima'i ba a'a sai ka tambaye ta wankan janaba wance kin iya wankan janaba in ta iya ta gaya ma na iya ka ce to yaya ake yi ta ce farko ga niyyar da za a yi sannan ga daga inda za a fara ga kuma inda za a ƙare in ka ji yayi daidai ka ce to madalla in bai daidai ba ka ce i yayi daidai waje kaza amma gu kaza din nan fa kin yi kuskure kaza ake in ta gama wannan ka ce mata to kin iya alwala ta ce ina iya ya- ya kike yi ta gaya maka yadda take gaba gaba har ta gama hukuncin alwala ka ji ka ce nan yayi daidai kuma nan kin bata ka tasa mata in yayi daidai fa lillahi alhamdu a koma kan sallah to sallolin nan raka'a nawa nawa kike yin azhar ba zai iya ba shi sisin ba saboda shi bai san inda za a yi da shi baran ka gani ka zo ka ce da matarka ta baka ta hana ka dan uwanka ya baka ya hana ka ce masoyinka ya baka ya hana ka illa mana talla bi kalbin salimi kenan Allahu akbar eh innama amwalukum wa auladukum fitnatu ko dukiyarku da ƴaƴanku su ne jaraba a wajen ku ji Allah dan yanzu duk abin da kaga ya halaka da mutum tsakanin dukiya da ɗa bakinta kenan in mutum yana da ƴaƴa ko ta wace hanya so yake ya tara gidaje ya bar musu da dukiya kar su zo su tozarta bayansa ya yarda su su zo su ji daɗi shi ko in ya je a sa shi a wuta Allah ya kiyaye mu abin da isa kaga ɗa ya gudu ya bar ubansa a wahala mana abin ya kai mutuƙa abin da yasa kaga mutum gashi dai mutum zai iya bin dare ya bi rana yana neman dukiya gashi kuma yau ya zo yana neman tsari da ita baya son ya bude ido ya ganta to wane ne rannan zai tsira wane ne dukiya da da da, da ya'ya za su yi mar amfani Mhm.
إلا من أتى الله بقلب سليم sai dai wanda ya zo wa ubangiji da zuciya kubutacciya mina shirki bai tara wani allah da allah ya bauta musu gaba ɗaya ba wani faƙi sannan babu munafunci a zuciyarsa kuma zuciyarsa tas akan taimakon addinin allah wa huwa qalbul mu'min wannan ita ce zuciyar mu'mini cikakke fa innahu yanfa'uhu zalika to ƴaƴan da dukiyar rannan za su amfane shi shi mu'mini a rannan domin an ce ranar tashiyar kiyama wato ƴaƴa waɗanda suka mutu tun gaban ba su balaga ba daga ɓari dai daga ɗan da ka haife shi aka yi ɓarinsa da kuma zuwa wanda ya mutu da shekara kamar goma sha hudu ko sha biyar ran tayar kiyama dama su ba hisabi a kansu yan aljanna ne gaba ɗayansu maza da matan to suna can yanzu haka annabi ibrahim na karantar da su yanzu zantan da muke shine in ɗaya mutu ake ce allah ya sa ya kafarat ibrahim renan annabi ibrahim yana koya musu tauhidi abinda zai karantar da su kenan to ran ta hari kiyama in an gama hisabi kan a gama masu duk an kai su kofar gidajen aljanna sun tsaitsaya abin da yasa ba za su shiga ba Allah ya alƙawarin ba mahalukin da zai shiga aljanna sai manzo Allah ya fara shiga saboda haka sai su je su tsaitsaya da mala'iku a kofar gidajensu su yan yaran da suka mutu kansu balaga na muminai yayin nan in sun tsaitsaya sai an gama hisabi kaf ana gama manzo Allah ya shiga aljanna su ma sai a ce to su je su shiga aljanna a buɗe musu gidajensu idan an buɗe sai yaran su ce da mala'ikun ko ai mu da can yayin da tun iyayenmu ba su zo ba a makaranta an gaya mana muna da iyaye a duniya wannan ya ce uwata wance ubana wani saboda haka ina so in je in ga aljannar da suka zauna su ganni ni ma an gansu sai ce da mala'ika mai buɗe ƙofar haka mala'ikan ya koma ya gaya ubangiji ya ce ga abin da yaran nan suka faɗa ubangiji suna so su je su ga iyayensu su ga mazauninsu to a ran nan zancen da ake wani uban tuni an kai shi ƙasa da jahannama ma wata uwar an kai ta ƙasa da jahannama saboda sabo ya'yan nan ubangiji ya ce a gaya wa ya'yan ai iyayen suna can a nasu mazauni su yi ga aljanna sai ce to su ubangiji ya gaya musu hakikar abin da iyayen suke ciki tukuna sai mala'ikun ubangiji ya ce ku ce iyayensu ba su yi aiki na gari ba saboda haka ba za su yi ga aljanna ba yaran sai ce da mala'ikun to tun da haka ne iyayenmu na wahala mu muna daɗi mu ma mun haƙura da aljanna ma mun haƙura to yardaddu ne a wajen Allah Allah ya musu alƙawarin ba zai bata musu rai ba sai mala'ikun ubangiji ya ce ku je ku gaya musu ya suke so a tambayi yaran su ce mu so muke a fito da iyayenmu su ma mu ga mazaunin su tukuna sannan mu zauna sai ubangiji ya ce to albarkar ku mun gafarta wa duk iyayen naku gaba daya sai a je a gaya wa mala'ika mm, wannan mai maliku a ce mutane masu suna kaza masu kama kaza duk a fito da su gaba daya albarkar iya ƴaƴan saboda haka in ɗaya mutu yana kankane ba a ce an yi asara a'a ba a ce wani sannu da asara ai ba asara ba ce wata kilma shine mai amfanin wannan na duniyar shi dukiyarka yake so kawai ka mutu ya gada Allah ya kiyaye mu to me kace وإذن بدل جلة للمتقين a wannan rana fa da ake faɗa ranar da dukiya da ‘ya'ya ba su amfani din nan za ƙarubatul jannati za a kusato da aljanna a kusato da ita lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah su zo da ita ga aljanna a zo da ita kusa domin su ga abin da yake cikin ta Allahu akbar biya su shahiduna hafil mawqifi min salasi eh, min salasin eh, to fil mawqifi wa yarifuna ma fiha wato a zo da aljanna kusa da gun da ake tsewar hisabi mumine su ga aljanna su ga abin da yake cikinta kuma na ado da na kyau da na sha'awa fata sun lahumul bahajatu sai wato kyau da farin ciki ya ƙara tabbata ga waɗannan 'yan aljanna sun ga abin da yake ciki wasu ruri da farin ciki Eh, Allahu akbar to me kace وبرزت الجحيم للغاوين a wannan rana kuma an kusato da wutar jahima wato um, uzuhirat an bayyana ta lilgawi ga halakakku su ne kafirai da munafukai a zo da ita ita ma kusa da matsayin hisabi wato domin an ce za a ajiye ga gadon sarautar ubangiji ubangiji din ya bayyana ga mutane kuma duk gaba ɗaya da aljanu da dabbobi a- su kuma an tare su guri ɗaya dama da gadon al'arashi kuma gadon ubangiji ga aljanna an ajiye ta an buɗe ta kuma hagun da gadon kuma ga wuta an buɗe ta idan mumine suka duba su har abada kallon su dama ne to aljanna za su gani da abin ciki munafukai da kafirai ko hagun za su duba duk dubayan da suka yi kuma wannan wuta da azabar wutar za su gani Allah kiyaye mu to daga nan ne fa kunaman nan da ake ce mar hureshi yake tsalle yana ɗauke ma- ma- mazan da suka bar matansu na barna ba su sake su ba wanda ya daure da barnar mace ya ce a to ni ya zan yi da ita kullum na gaya mata na gaya mata ta ƙi ai Allah na gani to tana ta barna ya ce Allah na gani ya rasa yadda zai ko waɗannan yana nan a wannan tsewar zai ga kunama ta yi tsalle daga wutar jahannama a gurin sai ta zo ta ɗauke ta jefa a cikin jahannama tun ba a gama hisabi ba Allah kiyaye mu ka gani to mun bar mata jahilai ba dole su fi karfin mu ba ai duk mutumin da aka ce da kai bai san Allah ba yadda za a yi ka ji daɗin zama da shi ko da namiji ne duk mutumin da zai abu ba zai tuna abin da zai cuce shi duniya ba ba zai tuna abin da zai cuce shi lahira ba bai san abin nan duk abin da ya rubuta za a yi ba ko ya cuce shi duniya ko lahira to ba za a ji daɗin zama da yi bare mace da ake so domin manzo Allah ya ce an kamanta aure da bauta lakin ba sayarwa ne kawai domin mace so ake tabi mijinta sau da kafa abin duk da ya ce ta yi ba ta samu ikon ta bari ba sai dai in abin ya saba wa shari'ar musulunci ta iya ki amma dukkan abin da ya ce yi kaza don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mace dan tsananin tsanani a ce dai kan raƙumi karewa kenan a samu raƙumi a ɗora masa siddi duba ka ga tudun raƙumi ka ga tudunsa da irin rashin daɗin zamansa duba irin siddin raƙumi ka ga yadda yake da rashin kyan tsari amma manzo Allah ya ce da mace za a ɗora ta akan siddin raƙumi na mijinta ya hau kan raƙumin suna tafiya su biyu sannan mijin ya nemi zai jima'i da matar in ta musu da mijin suka rikito suka mutu mijin bai yafi mata bara ta alkiyama ir wuta ce dubi tudin raƙumin ka ga dubi rashin tsarin raƙumin amma in dai ta musu bata yadda ba wallahi manzo Allah ya ce in ta musu bata tuba mijin ya yafi mata wannan ba to ir wuta ce to yanzu abu nawa mata suke ki ba ta wannan ma yake ba aiki ma wata sai a sa ta ki mijin ya rasa yadda zai da ita kuma Allah ya kiyaye mu to eh me kace وقيل لهم هذا ما كنتم تعبدون
idan an zo da wannan wuta kusa da yan aljanna a, mm, aljanna kusa da yan aljanna wuta kusa da yan wuta a gun hisabi sai a ce musu aina ma kuntum ta abuduna ina abin da kuka kasance kuna bauta musu ne Mhm.
من دون الله هل يضركم أو ينتصرون kuna bauta waɗansu ba Allah ba minar asanami daga gumaka hal yansurunakum yanzu ko za su taimake ku ya dafa'ul azaba ankum a bidab'il azabi ankum su tunkuɗe muku azaba yau gashi za a yi muku azaba da jahima yau za su yi muku maganin ta dai domin ɗazu kun ce wai tun safa har dare kuna kuna nan kuna bauta musu to auyan tasiruna ko kuwa za su tunkuɗe wa kansu in dai sa yi wa kansu maganin azaba turan nan sa yi muku maganin azaba ba za su iya ba kuwa da haka ubangiji ya ce zai kona gumaka da waɗanda suka bauta musu gaba ɗaya don a nuna musu wannan gumaka banza ne domin su gumakan ba su da laifi gunki ba da laifi mai bautar gunki shine mai laifi domin dutse ne aka ɗauko shi ba ruwansa ba shi ce ku zo ku bauta mu ba ko wannan ko itace ne bai sani ba ku ɗauko aka sassaƙa aka gyara ake bauta ma to me laifinsa amma Allah ya ce duk sai ya kone har itatuwan har duwatsun har karfan da aka kera aka ce to ubangiji wannan dai gashi hakika an ga sun yi laifi dan sun bauta wa wani ba kai ba to shi ko abin da aka bauta din nan gashi ba rai ne da shi ba me laifin su za a kona shi ubangiji ya ce dan a nuna masu bautar wannan abu da suka bauta banza ne ba komai bane ba zai iya tunkuɗe kansa azaba ba to me kace فكوكبوا فيها هم الغاوون
fakumkibu a jefa su a cikin wutar hum su wato gumakan wal gawuna da halakakkun da suka bi gumakan duk a jefa su a wuta
وجنود إبليس أجمعون da rundunar iblis a tabahu mabiyansa wa mana da'ahu da waɗanda suka bi iblis min aljinni cikin aljanu wal insu da mutane duk a zuba su a wutan ji ubangiji ajma'una gaba daya Mhm.
قالوا هم بها يقتسمون halakakku suna faɗa cikin wutar jahannama suna faɗa da junansu ma'a ma'abudihim suna faɗa da wanda ya bauta da wanda aka bautawa suna cewa me تالله إن كنا لفي ضلال مبين suna cewa da Allah muke rantsewa mu dai mun kasance cikin bata mabayyani Mhm.
إذ نسويكم برب tunda العالمين muka daidaita ku da ubangijin talikai mu ne muku bauta ku gumakan nan mun ɓace tunda muka bauta muku gashi yau ba ku tunkuɗe wa kanku azaba bare ku tunkuɗe mana Mhm.
وما ضل إلا المجرمون anil huda ba kowa ya batar da mu ba mu shirya ba sai kangararru shaidanu eh, su ne suka batar da mu
ما لنا من شافعين gashi kuma yau ba mu da waɗanda za su cece mu gashi an sa mana azaba ba mu da masu ceton mu inji masu bautar gunki kamalil muminina kamar yadda su mumine suna da masu ceton su nan minal mala'ikati akwai mala'iku da Allah zai ba su iko su yi ceto a wannan ranar wannan bi'ina akwai annaba da Allah zai ba su iko su ceci al'ummarsu wal muminuna muminai ma cikin mu Allah zai musu izini su ma nan su ceci yan uwansu Allahu akbar sabanin mu'tazilawa wato akwai wata dariƙa da ake ce mata dariƙar mu'tazilawa kamar yadda ta wahabiya wannan take kaga ɗariƙun yawa ne da su akwai ɗariƙar mu'tazilawa akwai ta wahabiyawa akwai ahmadiyawa ga sunan dai ɗariƙun waɗanda suke dukkan su halaka ne Allah ya kiyaye mu to domin su sun kawo da ceto sun ce ba a ceto a lahira wai kowa sai dai aikin ya cice shi wane mutum zai aikin da zai cici kansa kaji an ce mala'iku za su ceci bayan Allah annabawa za su ceci bayan Allah muminai ma za su ceci bayan Allah domin ta kai ta kawo an ce wato ran tashi alkiyama sai ubangiji ya ya dubu bayansa ya ce yanzu ku a zamanku na duniya aikinka ya ƙare a ce baka taba tun da kake ko da aboki da wanda yake mumini ne masani wanda yake mai bautar Allah baka taba aboki da shi ba aboki kawai ka ce kai baka taba yi ba a ce ko da a gurin zama ba ku taba zauna tare da shi ba to ko da gurin ka amsa ka ce mun zauna ko gun suna ko gun aure sai Allah ya ce to saboda shi na baka aljanna to kaga wannan wahabiya ba su yadda ba sha suka ce ba wanda zai ci wani suka ce ma waliyan ƙarya ne to su ne waɗannan ake ce musu mu'tazilawa su suka fara yi wa sayyidi altawayi a wani yaƙi da aka je wato mu'tazilawa su ne suka haddasa fitina tsakanin sayyidi ali da ma'awiya mu'tazilawa ne bayan an kulla shawara da su sai suka ware daga bayan sayyidi ali suka yi jama'a su daban duk bakin abin da Allah ya ce suka cancanta nasu Allah ya kiyaye mu to ولا صديق حميم suna faɗa su waɗanda suka bauta a gumaka suka ce ba su da masu ceto kamar yadda mumine suke da masu ceto ka gani wala sadiqin hamimin ba mu da wani mai gaskiyar soyayya kuma yau yahimmuhu amruna wanda lamarinsa zai bata masa lamarinmu na ne mana azaba zai bata mana rai bare ya taimake mu ba irin duniya bane in kana da masoyi aka ɗaure ka sai ya je ya bada kuɗi masu yawa yawo belinka to a can ba haka bane in dai mutum ba mumini ne ba to ba wanda zai cece sai muminai su suke ceton yan uwansu Mhm.
ولو أنها قرة ولكونا من المؤمنين Allahu akbar wato jama'a akwai abin da yake cutar mu babban abin da yake cutar mu kuma jahilci ba mu da abokin gaba a rayuwar mu ta duniya sai jahilci cewan mutum ya zauna ba zai nemi sani ba sai dai yana zaune duk abin da aka kawo labari wani mutum in ya zo ya faɗi magana ya raba da alkur'ani shikenan kai kuma sai ka bi dan baka sani ba kai kana zaune sai ka ce dabba sai abin da aka yi da kai ka gani domin dalili kun ga yanzu halin da muke ciki ya ɓaci daga shekara kamar goma da suka zo zuwa yanzu akwai abubuwan da muka ga sun wuce nan gaba kuma wasu suna zuwa me za mu kwatanta yanzu ka ga da can idan ana karatu farko idan mutum na tafsiri dama abin da zai fara ce muku sai ya ce duk mutumin da ya san bakin boko kwaya ɗayan an sa shi a wuta ba za a fidda shi ba jama'a kun taɓa jin haka ko akwai masu karatun da suke ta faɗa haka ko suna ta cewa wai bakin boko ɗayan an sa ka a wuta ba za a fitar da kai ba saboda shi ko daga ƙarshe fa muka fahimci zancen nan nasu ba gaskiya ba ne jama'a kuma suka san zancen nan ƙarya ne ba abin da mutum zai a sa shi a wuta ba a fidda shi ba sai dai in ya bauta gunki da yake nan muka san lalle karanta bokon nan ba shine haramun ba yin aƙida da masu abin da karatun boko ya kunsa shine haramun kamar wanda ya je karatun boko yake wasa da sallah yake wasa da azumi yake shiga irin ta nasara yake al'adar nasara baya tsara matarsa yake ɗaukan matar suna tafiya duniya yawo ya ga yadda nasara yake yi wannan mutum fa boko ya cuce shi in dai bokon ya sa shi wannan abin to ya halakar da shi kuma ashe ba bokon ne kawai ba ko da mutum alkur'ani yake karantawa in yi wannan halin kuma ya cuci kansa alkur'anin ba zai maganta mar komai ba tunda ya bar magana alkur'anin da ya karanta ai ko to mun ji abin da boko yayi yanzu mun fahimta masu wannan karatun cewa in mutum ya san bakin boko ɗaya ma dan wuta ne kaga yanzu sun daina ko da suna nan ma sun fahimci ba za a yarda ba sun faɗa to wannan ta zo ta kwanta muna nan muna nan sai aka zo aka ce da mu duk mutumin da ya sai rediyo kwaya ɗaya ya ajiye a ɗakinsa dama in ya mutu dan wuta ne jama'a kun taɓa jin haka ko aka dinga fatawoyi akan wannan abu daga kasashen bakar fata har kasashen larabawa aka samu hakikar maganar nan ba haka take ba cewar rediyo ba ita ce ba kyau ba kidan cikin rediyo shine haramun ashe in ka je rediyo ta yi kida lalle rediyon nan ta zama haramun gunka kidan shine haramun in ka ajiye ta ta yi karatu ai kaga ka samu ladan karatu muka fahimci ashe hakika ba rediyon take da laifi ba ga abin da yake da laifi to sai aka wannan ya wuce sai aka dawo da can a garin nan da wani gari in mutum na yin karatu yana wa'azi in bai ce dan kabari kafiri ba ne ba wanda zai je saurare shi jama'a kun san zamanin ko yau aka wayi gari aka gane ashe kabari ba kafirci ba ne yanda za ka fahimci ba kafirci ba ne in dai ka yi ilimi za ka ga muhallan da aka yi magana kaburu za ka ga mustahabi ne sunna ne ana son sa ba a son sa kuma ka je ka du mutane masu imani wanda imanin su yanin ka naka goma suna yin kabaru ashe sai muka gane kabaru ba kafirci bane wani abu ne na fanni daban wanda in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari wannan magana ta zo ta wuce sai aka dawo ya aka ce kuma ai duk wanda ya karanta kawa'idi ko ahalari shi kuma kafiri ne gada suka dinga kona alari da, da kawa'idi malam aka dinga aka dinga Allah da ikonsa sai da ya bayyana mana tun da ake daga shekara goma zuwa yau ba a taba yin karatun littafi a duniya ma kamar yadda suka tayar a daina karatun littafin ba yanzu haka in ka buɗe makarantar karatun littafi a yanzu inda dare ne inda rana ne sai ka gaji da almajirai Allah ya nuna mana wannan abin magana sashe ƙarya ce to wannan mun fahimci wannan yanzu kuma abin da bala'in da ya zo a ce iri-iri ne wanda ya auri mata ma bai koya mata addini ba a zalimi ne haka za a yi mar hukuncin ka auri mace kawai ka barta sundindin kamar jaka a cikin gida baka koya mata tsarki da alwala da sallah da azumi da niyoyin addini gaba ɗaya ba ruwanka sai dai taimato da daddare kulluba ka ci amana ta ka kuma zalunce ta sai kun je lahira an gama awon aiki ta shaƙe ka a gaban Allah ce ubangiji ga wanda ya ci amana ta yau an auna aiki na na yar wuta ce ni sau da haka na ta tsararsa Allah Allah kuwa ya ce wa ma nabi zallami lil abidi ni ba ni zalunci bawa duk wanda ya ka tsara sai na baki haƙƙinsa a ɗebe alherin mutum a ba matar matar sai ga ta tafi aljanna mutum ya tafi dan wuta ya cuce ta a nan duniya bai gaya mata addini ba ya an hada da ubanta da mijinta sun cuce ta uban tun tana yarinya bai mata tattalin kirki ba ya ce tafi ki talla talla mu budin sharri daga talla ta lalace mijin ma da ta zo ya gagari wani ma mijin yana so ya koya mata addinin saboda shekiyancin da ta koya a talla ba za ta iya yi man ladabin da za ta koyi addinin ba kaga wannan sharrin iyayen ne yarinyar da ta gama talla wani ladabi kake zaton za ta yi wa namiji kai saurayi ne ta yi kokawa da sa'an ubanka ma a gun talla to yaushe za ta zo ta kwanta ta ma ladabi ko ko ta bata ma ta ce wani abin da nema din nan Allah ya ba ka hakuri na tuba in kana ganin kai mijinta ne akwai wanda ya haife ta ya haife ka sun yi kokawa a cikin mutum dubu kuma ya za ta ce wani Allah ya ba ka hakuri ka yafe ni ba za ta faɗa ba da uban tsare ta yayi ana koya ta irin waɗannan din darajar miji darajar uba darajar uwa darajar Allah darajar annabi darajar addinin musulunci in ana koya mata wallahi ran da ta bata maka in ka bata ranka sai ka ga hawaye a gidan saboda an riga an ladabtar da ita abin da aka koya yaro yana kankani wallahi har abada ba ni raba shi duba ga itatuwa mana ku gani yanzu in ka samu reshe dan kankani in ka ga dama sai ka nade shi hudu a hankali amma ka samu katon reshe kace sai ka yi baka sai balli ba zai da kusa ba kun ji jama'a yadda ake zalunci gashi nan iri iri in ɗa ne yanzu zaluntar ƴaƴan muke ɗa da ya toma data gata ake nuna masa a nuna masa gata ba ba gatan addini ba sai ka ga wai gatan da za a yi masa sutura iri iri a haɗa masa addu'a ce ya fi ɗan wani amma ba ladabi ko kankani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka bar wa ɗanka jaka biyu gara ka koya man ladabi ka mutu ka bashi ba ban daya aka ce ya rasulullahi duk da daɗin dukiya ya ce ai in ka bashi ba ladabi baka koya masa tarbiyya ba ka mutu ka bashi ka nuna masa gatan banza wannan jakadibin da ka bari da shi da yan iska zai hada su cinye ta gaba daya a yi caca da waɗansu a nemi maza da waɗansu a shagiya da waɗansu su kare kaf ya koma lagos kuma ban ne ya koya masa wannan hanyar amma idan ka koya masa ladabi ya san darajar ubansa ya san darajar uban wani ya san darajar Allah ya san darajar annabi da addinin islama da sauran wanda ya girme shi koda da shekara daya duk ka biya masa wannan kai uba in ka mutu ka bar shi ba naira daya ya dinga yin kirki kenan har wani ya ɗau jaka ɗari ma ya ba shi a cikin jaka ɗarin shi ma ya samu nasa ashe ka ga ladabin ya fi dukiya kenan wannan ladabin ba zai kare ba ba za su rabu da shi da ka koya mar ba a nan duniya ya rayu da shi ya zauna a kabari da shi a yi hisabi da shi ba za su rabu ba sai ya kai shi aljanna gatan banza ku da ka nuna mar ba ladabi sai ɗinke ɗinke sai abin hawa ya fi yan uwansa to kai ma kanka sai ya wulakanta ka saboda ka nuna masa kai baka da daraja da ka karantar da shi ko ka sa an karantar da shi yadda Allah da annabi suka faɗa wallahi da ka ji daɗinsa da kuma ya shiga aljanna to Allah ya shige mu jama'a mu tarbiyyantar da matanmu da 'ya'yanmu domin mu ji daɗin su wannan abu da Allah ya gaya mana cewa mi wannan gyara kayanka ne ba sauke mu raba bane me Allah zai da mu me zai da tarbiyyar mu amma in mun gyara halayen mu mu za mu ji daɗi mu ji daɗin rayuwa sannan a lahira mu shiga aljanna kuma saboda wani lokaci za mu kwana a nan